الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawar mu a wannan dare na alhamis wanda ya dace da dare na sha uku ga watan ramadan hijira manzon Allah dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya daidai da miladiya sha biyu ga wata na uku haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi masalatu wassalam 2025 a wannan majalisi namu na tafsiri na bakin sabuwar kwalta ningi karamar hukumar ningi a baucin najeriya za mu tashi faɗin allah subhanahu wa ta'ala huwallazi an sha'a lakum sam'a wal absara aya ta 80 ko da takwas suratul mu'minun muna da yan tambayoyi kafin nan na'am
mai tambaya na farko na cewa menene hukuncin wanda ya fitar da mani da daddare kafin lokacin sauro shin wannan azumin da zai ɗauka a rafi ne ko kuma sai ya yi ba alakar azumin shi da wannan abin bai taba azumin shi ba kullum mu gane ai sai bayan sahur in matsala ta faru a nan ake da magana ko amma abu ya faru kafin sahur ba wata magana a kan shi in mai sa wanka ne ya je ya wanka in mai sa tsarki ne ya je ya tsarki ko da janaba zai iya dawaye gari da janaba ma ko da yana azumi matuƙar dai janaba ba ta faru bane ba bayan sahur bayan ma'ana alfijir ya keto dama magana shine ya zamana cewa alfijir bai ke ya keto sannan abu ya faru amma idan alfijir bai keto ba to kaga ai ba wani ishikali
mai tambaya na biyu na cewa shin mutum zai iya yin ƙabli ko ba'adi a sallar nafila kwarai da gaske ba wani bambanci ai na aikata gyaran sallah da sallar farilla da sallar nafila yadda za ka yi ƙabli ko ba'adi a sallar farilla in ta kama ka haka ma za ka yi ta a sallar nafila in ta kama ka wannan shi ne magana fi inganci
mai tambaya na gaba yana cewa menene hukuncin macen da ta yi aure ta auri mijin da ta yi zina da shi yanzu haka na aurata ne me ba damuwa ai wala ya haramu bi zina halalin ko haram ai ba ta ana zina ba ta halatta ba ta haramta abin da yake halal kuma kame da malamai suke faɗa ko da ciki ya yi mata inda har ya tabbatar ma cikin shi ne ta za a iya ɗaura auren ma ba sai ta istibra'i ba an gane ko dama ana maganar istibra'i ne idan ya zamana tana haɗuwa da wasu mazan ba shi kaɗai ba yawwa kuma aka waye gari cikin ba na shi bane to hasali in ba cikin shi bane ba ma sai ta haihu in kuma ya tabbatar cikin shi ne shi yayi ta faɗa shi ne kuma ya ce shi ma shi ya shi ya karɓa ba bukatar wani istibra'i dama alma'u ma'uhu ruwan ruwansa ne kawai za a daura aure ne kawai a ci gaba da zama wancan saban da suka kunsu da ubangiji su in sun yi tuba mai kyau irin wanda Allah yake so ya fi musu in ba su yi tuba mai kyau kuma ya rage nasu za su ba da bayani a gaban Allah ran alkiyama amma dai ana son su yi tuba ta watan nasuha shari'ar musulunci tana son dan adam idan yana laifi ya tuba domin Allah baya bukatar azabtar da bawa shi kansa ba wai jin daɗin azabtar da bawa yake ba amma bal bawa ne shi yake jawa kansa duk abin da ya jawa kanshi na sakamako inda kullun rayuwa dan adam Allah ya ɗora shi akan dokoki da tsari so in ya bi dokoki ya bi tsari zai zauna lafiya idan bai bi ba so da haka ba haramun bane ba dan suna lalata ko da an yi cikin saboda haka za su iya tuba ga Allah in shi kadai take kulawa to ko da tuba suka yi ba bukata wani istibra'i idan kuma tana kula wani bayan shi ne dole sai ta yi kubutar mahaifa da istibra'i da idda da abu ɗaya ne kawai fuqaha suna bambantawa ne idda a danganta ta ga aure na mutunci da dattako wancan kuma in na zina ne a ce istibra'i ana ganin kamar bai kamata a bashi sunan ma'ana idda ba amma na su shai da abin da za a can gurin shi za a nan gurin almuhimmu ana bukata a samu mahaifa ta zama khaliya ba komai a cikinta shine babban abin da ake bukata to in ku daman cikin shine ko kuma shi yake kusantar ta bata da wani to ai daman harkar sace kuma alma'u ma'uhu kawai zai ci gaba da rayuwa
mai tambaya na gaba yana cewa idan na bi liman mai sallan asham ni kuma zan yi sallan isha'i idan ya yi raka'a biyu sai ya sallama zan tashi da cika sauran raka'a biyu ne ko kuma zan sake bin sa to kai yanzu in aka ce in aka ce ka sake bin shi to me kai kenan kuma kai ai ba mi kana bin liman shi yana yin sallar tarawih kai kuma ka za ka yi sallar isha'i kuma ya yi sallama ya miki wai sai sake bin shi kuma a abin na mu duka ai tun da ya sallama kai kuma sai ka miƙe sai ka kawo raka a biyu shi ya sa ma wasu malaman suke cewa babu laifi mai nafila ya bi mai farilla musamman an fi so ya zama na cewa sifofin sallar ba na iri ɗaya ne an gane ko kamar yanzu inda limamin an waye gari yana irin raka'a hudun nan ne ko takwas kaga ai abin ya sha bamban ko to amma in misalin kaddare yana raka'a hudu ne ya tahiya ya miƙe ya sake kawo hudu sai ya tahiya ya salama to kaga in ka bi wannan kaga ka samu baka da wani ishkali na sallaka ta isha'i amma in yi zamana cewa yar bibi yake ya sallama to kaga in yayi bi ya sallama kai sai ka miƙe sai ka kawo biyinka sai ka tahiya kai ma kai sallama daga nan kun rabu ai inda shi ma'ana sallama ya yi miki kai kuma za ka yi sallama ba so da aka daga nan kuma kama gaban shi daman taimakon ka aka yi ka samu jami'i wannan shi ne wallahu alam
mai tambaya na gaba yana cewa in, malam batun taimawa ba kai yayi a kai yanzu ga shi yanzu gine-ginenmu na siminti ne har ma da filasta da fenti to yaya za mu yi wajen shafan bango idan mutum ba zai iya fita waje ya samu asalin kasa ba dama ai ba shar'anta ma dole sai ka fita waje ka samu asalin kasa ba ai shi sa'id aka ce manzo Allah ce as-sa'idu wudu al-mu'min wa in lam yajid al-ma'a ashar sinin kalmar sa'id harshen larabci duk abin da yake saman kasa in dai mai tsarki ne an gane ko wasu daga cikin fuqaha ne suka ce dole sai turbaya ko kuma abin da bai canza daga zahirin turbaya ba bisa wannan suke ganin ba za ka iya taimama a jikin bangon da aka mai fulasta ba an gane ko ba za ka iya taimama a jikin tayil ba ba za ka iya taimama a jikin dutse ba amma abin da yake a hadisin siga ta ce as-sa'id asalin kalmar sa'id kuma a harshen larabci martafa alal ardi ma dama dahiran da abin da yake saman kasa matuka mai tsarki ne bisa wannan ko bishiya suka ce za ka yi taba ka yi taimama kowane irin bango ne ko suminti ko dutse kai wasu fuka malaman suka ce ma ko ma'ana kujerar gaban ka ce ta jirgi ko ta mota matukan mai tsarki ce za ka yi tabawa ka yi taima da ita an gane kawai sai dai idan da wancan din a yi da wancan din amma in babu duk abin da yake mai tsarki ya halatta ka taba shi ka yi taimama ba sharadi bane sai ƙasa ko kuma sai tarbaya ko sai rairayi an gane ku tunda shari'a hadisin ta ma'ana ƙasa abu mai tsarki malamai suka ce ai ga wani hadisin ya ce al-turabu ko wudu al-mu'min suka ce to ai wannan zikirin wani bangare ne ba kullu bane ba tunda gashi ya ce as-sa'id kuma sa'id duk a harshen larabci duk abin da yake mai tsarki dutse ne ko bango ne bangon nan na siminti ne ko bangon nan na tiles ne an gane Allah ya samu dashi
wani ɗan uwana ne muka taɓa samun matsala da shi sai na kai ƙara wurin manya aka ba shi rashin gaskiya a ƙarshe dai ya ce kar na ƙara kula shi har abada idan kuma na kula shi zai illata ni kuma a ƙarshe ma ya daina ba wa iyaye na mutunci shin malam idan na daina kula shi me hukunci na to dan banza ne dama me ya ciki in dai ba dan banza ba ai kullun zaman lafiya ake bukata wai mecece duniyar nan baki daya wace uwa gare ka kake takama me kake da shi me ciki falkashi kai ba kowa kwan ba dalalan kashin kaji eh kullun ya kamata idan muna muna muna afuwa a junanmu Allah ta ya falyafu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce ku yi afuwa ku yi yafiya ku ba ku san Allah ya gafarta muku shikenan kawai dan kai sabani da dan uwanka kuma ya bi hanyar maslaha ya kai kuka an yi maka fada shikenan sai ka ce ka daina kula shi to sai me kada Allah ya saka sake kula shi kai in ka ganshi kamar salama kada Allah ya sa ya amsa in bai amsa ba wa'anda suka fi uban shi daraja mala'iku sun amsa maka mutane sai a ta wani girman kai da kufula ta zuciyar banza zuciyar wafi kamar zuciyar fir'auna to fir'auna ma ya gama ya kamata mu zama masu tausayi a junanmu ya kamata mu zama masu afuwa a junanmu idan ba ma afuwa da yafiya ba za mu zauna lafiya ba dan adam kullum sai kake masa uzuri a rayuwa wace irin rayuwa ce wannan a ce mutum na da zuciya kamar zuciyar shedani saboda haka kar kai mu'amala da shi amma sallama haƙi ne ka mishi ka gani ai dan mutum ya ce kar ka kula shi me wani mawaƙi ma me yace wai yace duk wanda yace shi yake rike da kai ka ce aje ka in ya ki mutunta iyayenka sai me kuma dubu sun mutunta su ko ba shi kenan ba ko ya ki musu musu abin abin alkhairi kada Allah ya saya musu ya je ya rike kayansa irin wannan ma ai ba amfanin cin abin hannunsu baki daya la khaira fihim kuna gani fa ƙazafi babban ƙazafi mafi girma aka yi wa matar manzan Allah wanda ka kalli irin haƙuri da kawaici irin na rasulullahi lamari ya kai manzan Allah hankalinsa ya tashi hankalin ummu na aisha ya tashi duk su hankalinsa haɓe ma ya tashi kun san dole wasu lokutan sai an shiga matsala darajar ɗan adam take fitowa manzo Allah ya tambayi wannan kowa zai ce shi bai san komai ba sai alkhairi akan Aisha ya tambayi wannan kowa sai ce bai san komai sai alkhairi akan Karshe dai manzo Allah ya hakure ce je gidanku in ya shiga gidansu in ya dan gaishe da manyan kawo ba zai ma bude ɗakin ba sai ya ce ya kike ko ya kuke kaga lamari ya ɓaci abu yayi zafi da Allah ya jarraba su iya jarrabawa sai gashi Allah ya aiko Jibrilu da ayoyi ɗaiɗai har guda tara Allah yana wanke umuna Aisha kuma Allah ya musu gargadi kansa sake koma irin wannan lamarin nan gaba ba dan rahama Allah ba Allah ce da ya halaka su baki daya fala ta'udu ko limithli hadha ko abadan ka gani ƙarshe sai aka samu ɗaya daga cikin yayin taɗan gidansu shi ne gang leader na yada wannan ƙarya nan take suna bakar ya ce yabban masa gidan shi ba shi ba shi ba kuma zai sake ɗaukar nauyin shi ba nan take allah ya saukar da wahayi a kan sai na babakar akan wannan maganar tashi wane ne yake ce wanda allah ya mai falala minkum wasa'a ko lukuba wal yatama ko karshe dai Allah subhanahu wataala ce falyafu ku yi afuwa ku yi yafiya ku ba ku san Allah ya gafarta muku fa abin da yayi fa ba karamin jarima ya aikata ba amma sakamakon wannan abin da ya kullata shi sai na babakarin Allah ya sauka da aya ce ku yi afuwa ku zama masu yafiya a junanku baiwa ce ta ɗaya daga cin sahabban manzan Allah ta ɓata mai gidan talai har ya kai mata duka ya mare ta ta ce ka yi afuwa ka yi yafiya ya ce na yafe miki kuma na 'yan taki kenan kaga abin da ake bukata idan mu ba za mu ke wa junanmu afuwa ba to Allah ma ba zai mana ba shi yasa Allah ya faɗa a hadisul qudusi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' ku jikan al'umma ta ta ƙasa kuma ubangijin da yake sama sai ya jikanku man la yarham la yurham duk wanda baya tausayin bayi baya afuwa shi ma Allah ba zai masa afuwa ba daga fitowar rana zuwa faduwar ta laifi nawa kai wa Allah amma dan baka da kunya kuma sai ka daga hannu ka nemi yafiyarsa kai kuma gashi an nemi yafiyar ka kaki dan Allah ya kamata muke sassauci a rayuwar mu rayuwar na aikin banza ce yanzu ne fa kake da an jima ka zama abin tausayi kuma da Allah ya jarabe ka da 'yan karamar cuta shi kenan ka zama wani iri yanzu kake amma an jima baka san waye kai ba watakila an jima gawa ne kai haka ne saboda haka muke yafiya a junanmu wannan ba daidai bane kuskure ne shi ma ya ji tsoron Allah ya gyara in ya ki maka yafiya da afuwa Allah shi ma ba zai masa ba amma wannan ba zai hana ka ci gaba da mai sallama ba ko ba zai amsa baka mai sallama kuma ƙarya yake yayi tsararo ya maka abin da Allah bai maka ba in ya sake faɗa ka ce ƙarya kake baka isa ba in kuma ya isa ya je ba ga shiga ubangijin ba inna rabbaka labil mirsad in ya fi karfin ka shi ma an fi karfin shi Allah zai aiko masa da wani ja'irin bawan sa ya rama maka na'am
mu ne muna sallah ku ne kuke sallah to su ne suna sallah to su ne suna mu sallah ne suna sallah na'am sai limamin ya bayyana karatu a wurin da ake koyewa na'am bayan mun idar da sallar mm sai muka ga liman ya yi baris da shi mm da muka masa magana sai ya ce idan har bai wuce aya ɗaya ko biyu ba sai ka tuna to ba sai ka yi kabili ko ba ba wannan gaskiya ne haka abinda liman ya faɗa gaskiya ne na'am shikenan to mu ji arama
malam ina neman ƙarin bayani ne a kan falalan carbi a cikin shari'a musulunci
a wafar alama gare shi gaskiya ne ban san tabbato inda ya falala kake nema na hannu shine mai falala sharbi dai a matsayin ja'izi yake kawai ai kaga hadisin caye alaikum bit tasbihi wat tahlil fala taghfalna fatansayna rahama wa ataqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun wa mustanqatun yawm al qiyamah manzala ce na hore ku da yin tasbihi na hore ku da yin hailala wa ataqidna bil anamil in kun tashi ku yi daga bayan yatsun ku fa inna hunna mas'ulatin domin su za a tambaye su ran alkiyama wa mustandiqatun kuma za su ba da shaida ran alkiyama a gaban Allah shi yasa wasu daga cikin malaman ma sun ce asalin carbin ma kawai daga yahudawa ne kiristoci ne suke da dan wannan abin kamar sarka nasu ne shek albani allah ji kansa babba halitta har magana ya doguwa akan maganar carbi to amma kawai ana sassauci ne saboda an samu wasu daga cikin magabata suna amfani da shi an gane shi yasa ba za ka zo ka ce mutum kai tsaye haramun bane ba amma in falala kake bukata daga banya ɗinka shine mai falala amma kai kana matsayin ma kawai ja'izi ne kai hakan in falala kake nema kai haka shi yasa a shari'a ba wani zikirin da ya wuce saba ɗari duk zi- ba wani zikirin da ya wuce ɗari duk in zikirin da baka ce kai ɗari biyu ɗari biyar wannan ba daga manzon Allah ba ne ba amma duk abin da ya zo daga manzon Allah za a ga an ce uku ko bakwai ko saba'in ko ɗari kuma duk waɗannan adadin za ka iya lissafa daga ban in yatsunka an gane ko ko wani abu wani da aka baka cewa kai kafa kaza wannan ka bar shi a buɗe kana tuki kai tayi kana tafiya kai tayi kana zaune kai tayi kana aiki kai tayi kana shago kana office irin wayannan ba su da wani adadi kawai abin da ya sauka za ka tayi in dubu ɗari Allah ya sauke ma kai kayi in dubu hamsin kai kayi in dubu goma kai kayi in dubu ɗaya kai kayi shi yasa za ka ga cewa duk abin da ce kai kafa kaza inda ya wuce ɗarin nan to ba hadisi ba ne daga manzan Allah kawai sai dai wani abu wanda akwai tajriba akwai wa'insu azkarun ko wa'insu addu'o'i wani wala Allah ya jaraba ya yi kafa kaza ya samu nasara ko to kai ma sai a ce kai kai adadi kaza wannan ba laifi bane ba an gane ku amma san samu kabar adadin abu dai ku gane me nake nufi ina shine ai wani ya ga wani yana lissafa yace dan tasbihin da kake wa Allah sai ka kirga ai ba bukatar kirga kawai kai tayi kana zaune kai tayi kana tuki kai tayi kana daki kai tayi kana kwance kai tayi iya abin da Allah ya sauke maka waɗanda suka zo kuma da cewa uku ake yi ko bakwai ko ɗari to wannan sai ka tsaya iya nan gurin an gane ko wannan kuma aka ce ai sama da haka sai ka je kai ta sama da haka bakin abin da Allah ya hore maka ba sai kawo kawo wani adadi ba in kuma kana ganin cewa misali a'a sai ka yi kafa kaza so kake ka- za ka fi nutsuwa to shi kenan sai ka samu duwatsu in kai kafa kaza ka aji in kai kafa kaza ka aji in kai kafa kaza ka aji in sun kare ka san ka cika adadi kaza an gane amma ga manya manya azkar na hadisi na bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita da hantsi ko bayan sallar asubahi ya bar ɗaya daga cikin matansa tana tasbihi har ya je dawo ya same ta na yace kin ga bayan na rabu da ke nayi abin nayi abu na faɗi wasu kalmomi guda hudu sau uku in za a auna da zikirin ki din baki dai nawa yafi naki shine ya koya mata subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi manzo Allah ya ce in ka faɗi wannan sau uku ba wanda zai zikirin da ya kai ka a rana sai wanda ya irin naka an gane ko ga kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir shi ma an kai kafa 100 da safe Allah zai kankare maka zunubi 100 ya rubuta maka lada 100 ya ma katanga tsakaninka da shedanin mutum da aljan dan daga safe har yamma in kai bayan sallar magriba dan daga farkon dare har wayewar gari kuma kafa ɗari aka ce misali to akwai su ire-iren waɗannan azkar ɗin wanda manzo Allah ya bada hissin ne ga ɗan adam musulmi saboda haka ina ganin cewa kamata yi mu riki azkarin da suka zo a sunna ba wai yawa Allah yake bukata ba dacewa an gane ko dacewa da karantarwar manzon Allah dacewa da umarnin manzon Allah kullum abin da ya kamata kenan wannan fa shine san manzon Allah wannan kuma shine kaddara manzon Allah ka tsaya inda ya tsaye da kai kar ka kara duk abin da ya ce nan ne ka tsaya nan ɗaya daga cikin jikokin manzan Allah ai an zo ana bayanin wani sahabi yana faɗa masa cewa iya mudu kaza yana isan manzan Allah wanka sai ya ce ni ko ba zai ishe ni ba sai aka maida aka faɗa masa magana mai kaushi aka ce ya ishi wanda ya fi ka gashi kuma wanda ya fi ka albarka shi yasa kullum ka ke ganin wadatuwa da abin da musulunci ya baka ka ke wadatuwa da abin da sunna ta baka sunna ce ta ce ka yi wanka in ka kusanci iyali kuma sunan ta ce in ba ruwa ko da ruwan da uzuri ka yi taimama to kar ka ji wani ƙaiƙayi ko wani daban in kai taimama ka ɗauka abin ɗaya ne ubangijin da ya ce kai wancan shi ya ce kai wannan dan wa kake wancan nan ba umarni ka samu ba to nan ma umarni aka baka wanda ya bada wancan shi ya bada wannan to kaga ai bai kamata ka ji wani ƙaiƙayi a tare da kai ba ina fata an gane abin da kyawu to saboda haka kawai muke jin girman manzon Allah tare da mu ta yadda dama wancan ɗin na manzan Allah ne wannan ma nashi ne shi sa kake ganin kuskuren wasu daga cikinmu ko mutum yana takama yana bin wata mazhaba sai a ce ga hadisin manzan Allah ya zo gwari-gwari kiri-kiri ga kuma abin da wanda daga cikin magabata suka faɗa wai sai ya kasa barin maganar magabaci ya riƙe yi maganar manzan Allah kaga wannan kuskure ne manzan Allah nan shi ne wanda aka aiko maka shi za a tambaye ka kuma shi ma wancan malamin ya shelanta maka in ya faɗi magana in ta ci karo da maganar manzan Allah ta ya kai watsi da magana ta kargi maganar manzan Allah don shi ne ma'ana shugaban kowa an gane to saboda kullum muke jin nutsuwa a sunnar manzan Allah bai dina jin wani kaikayi ko rashin ma'ana daidaito da wata maganar ko da wani aikin ma dama dai abu ya tabbata a sunna ma dama dai hadisi ne ya zo da shi ingantacce to wannan kawai ma'aikata alal ain war ra'as kan mu ji kaikayin komai ko kuma na bambanci babu Allah ya samu dace
menene falala
shi wannan falala ne ne ya dage da falala ba ta yi ne karanto yanzu mu ci gaba kuma
menene fa'idan zaman makoki a shari'a ana da musulunci wannan ba shi da fa'ida bid'a ce wai mai zaman makoki to ya musu musulunci a sanar zaman makoki ne ma a ce wani fa'ida sai dai cutarwa za ka ce guri ne na gulma yanzu da fakin din motoci masu kyawu da shiga mai kyawu a nuna talakawa talaka shi ba kowa bane ba danginka suna can binne ba sa taimaka maka amma in ka mutu sai kaga sun taho da buhunan shinkafa da manya-manyan motoci a banza a raye ba a baka ba sai da ka mutu kuma za a zo a nuna wai kai kana da yan uwa yan uwan da ba su taimaka maka ba kana fama da rayuwa wasu bayan ka mutu kuma za a zo a bai tafakin da manyan motoci a je a kawo kano a kamo a kawo kano fi a zo a shimfiɗa banda surutu shi ma ba abin da ake da gaskiya siyasa sai gulmace gulmace garda su ta shiga gidan mutane sunan ta'aziyya kuna kallon matan mutane kowa ya dunguma a shi na kwanan ku ya karin hakuri duk bida ce wannan wa ba ku izinin ku shiga gidan mutane an gane ku wannan ba daidai bane ba kawai an maka mutuwa idan an ji an dawo kowa ya kama gaban shi mai kasuwa ya tafi kasuwa mai gona ya tafi gona dan shago ya tafi shago mai aiki tafi aikin shi an gane ko shikenan duk daga makabarta da kun ganshi za ku mai ta'aziyya to Allah ya ji kare Allah ya bada hakuri abin da yazo a shari'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma atawalahu ma kaza fasbil wa tahtasib shikenan khalas an gane ko ba sai an yi fashin aiki ba an zo an tara a kofar gida an cinye abinci daman ya ake fama da rayuwar kuma kun zo kun zauna wani nan zama nan yiri nan magariba nan asar nan nan azar nan la'asar sai an ci na dare zai baje eh ita ma kuma ta baro gidanta kudin ce faranta ta sun ta huta duk wannan bidiyoyi ne ya kamata mu tsoron Allah kuma abin da kai ci za ga har masu da'awar sunnan ma za ga ba sa jajircewa su dabbaka an gani ko sai aukin wa'azin da faɗar bid'a amma an masa mutoshi ma sai ga dan bid'a ne lamba daya amma kuma yana faɗa yan bid'a yan bid'a kai ma dan bid'a ne ai din da gashi nan ka karanta gwara ma shi wancan dan bid'a amma wala Allah bai karanci abin ba wala Allah ba a masa bayanin cikakke ba amma kai kana da awas sunna kana sallah a masallacin sunna kuma ana maka wa'azi amma da mutuwar ta ka da ta wancan duk bai daya da auren yarka da auren dan wancan duk daya dan Allah yanzu kana gane bambanci tsakanin bukin gidan dan bid'a da dan sunna da ake surutu duk ba al'ada kuke ba duk matan ku ba ka suke fitowa ba sai ku tafa ko ko na kwamba ba wato ina sunna take har ya banza in za mu aikata sunna mu aikata sunna kawai in bukin gidanka mu ga ahlus sunna duk wannan bidiyon ka ce kar ayi an zo auren ya gidan kawai sadaki ba wani kudin na gani ina so ba wani kudin sa duk babu wannan duk ka ce baka so an gane ko kawai kayan kayan aure na matarsa ne ya adale fansa idan da ta zo ya bata ko kuma ya kawo mata ana dabda daura aure kwana dai kwana biyu shi ma ba sharadi bane ba sadaki ne kawai sharadi ana gama daura aure ka ce shiga mota an kai ki gidan mijinki ba na bukatar rike kowa kowa je zaman shi gargaɗe shi ba na son wani wani rike ango na buɗe kai ko ba ɗin ba sayan baki ba na bukata duk ba ma yin haka kuma sai mu ta damuwa duk ga sanan muna balinta kuma daura aure yanzu sai an takura mutane in har mutum har baka zo bai ji ba daɗi bayan daura auren na mutum biyu ya wadatar da mai karɓa da mai bayar shikenan sai mu zuwa mu sana a masallaci mu ce to shikenan an daura auren wani da magana ba ta kare amma sai an wancan ya zo daga Kano wancan daga Abuja wancan daga Lagos su tara ma kudin man fetur su baka gudunmuwa duk ya fi alkhairi wallahi su kira ka waya to an daura aure Allah saka alkhairi turo akawun kalma mai dadi kenan turo akawun eh mana kai ta maka ruwan kudi ka je ka sai abinci ka aje guje kai da amarya bai fi dadi ba amma an zo da manyan motoci wancan daga Abuja wancan daga waye kuma an tafi in za a baka dubu goma an baka dubu biyu kaga amma kwange ku zauna a gida kuma addu'a ku kawo eh ku zauna gida kuma addu'a ku bani kawai tunda na ji jiki ko ba sai dan murmure yau wannan shine saboda haka duk nan bidoyin sai muna kuna gani ba an zo daura wannan fa ne ake tai kawai da suke cikin ɗakin ko kan tabarman nan su kada suke sanin me ake can an daura ne an daura shikenan fa saboda haka da Allah ya mu rage wayannan bidoyi dokonin mai gyara iya iyawanmu suna ba magana baki bace ba aiki ne a aikace yau wasu ake a matsayinka na bakaniki in an ce kai ahalin suna ne to ka zama tsoron Allah in an baka kayan mutane karka canza karka ce ka canza alhalin baka canza ba an gane ko da yawa kanikawa suna cuta duk mai sana'a zaka ga da irin kwangen shi to ya kamata a gane kai ahalin suna ne bakaniki na mota ne ko na babur amma wani in ka ba shi gyara to kafin ka dawo sai ka gaba a daidai ba ko a cuce ka alhalin kuma ba hakan ba ne ba wani dole ya zan matsala in ka kai masa gyara sai ka zauna a gurin shi to yana suna a nan gurin babu an gane ko kuma wani zai sai da kayan da karya zai je ya auno da kwano babba amma in zai sai da ya sai da da karamin kwano bayan Allah ya ce wailul lil mutaffifina alladhina idza qatalu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mabu'uthun kuma yana da wasu na yana kwange ya sai da yadi mai karamin daraja ya ce mai daraja ne ya sai da atamfa mai karamin daraja ya ce babba ce haka zai sai da maleshi yazo kuma yana tarantsuwa yana karewa ya sa shi to yana sunna anan gurin babu sunna sunna baka mutunta iyayenka a gane sunna kana fifita matarka akan ma'ana iyayenka kana fifita ta bi mana sai ka sayo matarka leshi mai tsada amma mamanka kuma ka sai mata gogo sha'o waye tsohuwa ce ba san kyawu ba juwaye in za ka sai wacce na dubu ɗari ka sai uwarka ma na dubu ɗari ita ta kawo ka duniya ko ba ka bane ba dan ita ba ita matar ta ka ba ta same ka ba haka ne kuma idan baka bin uwarka sau da kafa gidan naka ma ba zai albarka ba shi yasa duk wanda yake son bude a kasuwa ya je kwatan ya buje mutunta iyayen shi ka ce umma baba me kike me kake so yau duk abin da kake so faɗin maka kyauta ma'ana kamai kyauta da sai yayi kwalla haka ya kamata iyaye suke iyayen su amma baka damu da iyayenka ba baka kula su kawai kawai kawai ma sun ce kai abu kana gungune ko sai kaga dama to ina zaka yi albarka wallahi ba za ka yi albarka ba wani fa yazo ya ce da tafi jihadi manzo Allah ya tambaye shi iyayenka suna raye ya ce eh to fafihi manzala ce fafihi ma fajahid ka je ka jihadi a gurin iyayenka da ka kamata mu gane iyaye ba karamin wasa bane ba in kana son ci gaba a rayuwa ka je ka bi iyayenka zaka ga budin kasuwa da aiki baki daya in komai ya maka duhu ya rintabe maka kuma gurin iyayenka tafi ka je ka gina mata gida ka sa mata AC ka sa mata tile ka sa mata komai ka aje mai mata mai mata gyara mai mata wanki mai yanke mata farce mai mata kitso mai mata kunshi ka sa mata albashi a wata kaga yadda zaka samu ci gaba a rayuwarka ma ba ma bin iyayenmu ba ma kyautata musu za mu iya gyara matayen mu fes amma banda iyayenmu to na za mu daraja Allah ya kiyashe mu je mala
menene ba mu kare ba sura na karshe to
menene matsayin cin naman doki a shirar musulunci a wannan sai a ji a tambayin Sokoto kowai neman neman rigima da ya ce yanzu dan Allah na- dokin zaka cin na baka fitawa in na ce ka cin zaka ci kai ba ci kake ba dan neman rigima ko kai ba ci kake ba eh kuma ba a sai da dokin ma anan kawai akwai abin da ba wani mab- bukatar ma tambaye shi ka je ka kai gogulin a hadisi zaka gani eh zaka ga ya halatta a ci ko bai halatta a ci mu ji aramma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون
Na'am, wayannan ayoyi da malam ya karanta da wayanda zai karanta mana bayan wannan duk yana nuna mana ayyuka na Ubangiji. Kullum in ka kalli aikin Allah za ka ƙara ganin girman Allah. Ya ce, Hula zai an sha'akum, hula zai an sha'alakum sam'a. Ubangiji shi ne wanda ya hal- ya sanya muku ma'ana, an sha'a bi ma'ana halaka auja alakau. shine wanda ya halitta muku ma'ana as-sam'a ba kunnan ba jin an gane ku wal absara an gane ku ba ganin ba ma'ana ba ma'ana gani haka ba ma'ana kokan ganin kenan abinda ake so dan adam nan ya gane cewa duk wayannan ajiye ajiye da tanadi da Allah ya wa bawa a jikinsa to duk ya masa ne dan ya gane kudararsa da buwayarsa sai ya ce kuma wal afida shine wanda ya sanya muku ma'ana kwakwalwa ta tunani Allah ce qalilan ma tashkuruna amma kaɗan daga cikin ku ne kuke gode wa ubangiji wa huwa allazi zara'akum fil ardi kuma shine wanda ya halice ku ko ya shuka ku a doran ƙasa wa ilaihi tusharuna kuma izuwa gare shi zai tashe ku ran alkiyama wa huwa allazi yuhyi wa yumitu shine wanda yake rayawa kuma yake kacewa wa lahu ikhtilafil layli wan nahari kuma shine da yake c- ma'ana kawo canjin dare da yini afala taqilun ba za ku ankalta ba duk waɗannan ayyuka da Allah ya faɗa babu wani mai aiki irin na Allah in akwai kuma wani mai aiki irin na Allah sai mu ganshi ko kuma a akwai wanda ya taimaka wa Allah gurin waɗannan abubuwan yanzu ka duba ka gani abu ne a cikin nan ɗan wani tsoka ɗan wata halitta da Allah ya yi amma inda za a waye gari a sa tsinke ko ma'ana matsefata a tsoka ne shi shi kenan za ka daina ji kuma wannan wan- wannan tsoka da take ji fa haɗe kuma take da linkin da jijiyar ta kai maka kwakwalwa sako wanda a wannan halaya na kwakwalwa akwai ma'ana wayar da take kawowa zuwa wannan dodon kunnan wanda ko da akwai wannan tsokar ta ciki idan wannan ma'ana jijiyar wacce take kawo sa wadda take kawo sako nan din inda za ta tsinke zai zama kaiwa ga ga tsokar ta jin dodon amma kuma baka ji haka shi ma gani yake ga gululun idanka da ruwa a ciki yana kai kawo banda Allah mai iya halitta da ya ga dama sai ya ido ma'ana kir baya motsawa to kaga tsakuwa na fadawa mai zai faru sai ta maka lahani amma yanzu Allah sai ya yi wani ruwa wanda kud- wannan idan yake yawo a cikin shi wanda ƙwaro ko wata ƙasa na faduwa tsakuwa da ka murza ka murza ka murza sai ka nemi wannan abin ka rasa kai yanzu ba dan iya halitta na Allah ba ba kawai idan sai zama kamar idan mota a bushe guri guda ba duk abin da ka taba sai ya taba shi amma yanzu da yake ruwa ne wani abin ma yana fada ko kana tokin babur zaka ji zafi amma da ka murza ka murza kuma sai ka neme shi ka rasa wani kuma in ka kwanta ka zuba ruwa kuma sai ka ganshi ya fito kaga duk wannan ba iya halitta bace ba hatta shi kunnan ka duba ka ganin cikin ma'ana dodon kunnan ai Allah sai ya wani maiko wani danko me yasa aka yi wannan maikon da danko saboda idan kura ta zo maimakon wannan kurar ta shige gurin dodon kunnan sai wannan dankon sai ya rike wannan kurar shi yasa kake ganin in ka gogo sai ka ga menene datti to da Allah ya ga dama sai ya gunda santsi kuma da Allah ya ga dama sai ya dodon kunnan ma'ana a fili amma kaga irin kwane-kwane da lungu da aka je aka aje maka wannan dodon kunnan naka kuma sai aka saki wani maiko da ya kewaye area gurin saboda in kura ta tafi ma'ana ta rike wannan wannan maiko ya rike wannan kurar kamar da wannan ruwa yake kariya ga asalin kwayar idanka to haka shi ma wannan maikon mai danko yake asalin kariya ma'ana ga kura don ka ta cima ma'ana dodon kunnanka ka ina fata an fahimci abin da kyawu sai kuma ya ce wal afida da tunani kana gani mutum ne kana gani dan adam da Allah ya shirya masa kwakwalwa kawai duk mutum mai hankali in ka zo ka ce masa yi kaza in dai mai hankalin ne zai tafi nan take aikata ne ne tunani abin na ce ko bai dace ba kaga da Allah ya ga dama sai baka ba wannan kwakwalwa duk abin da aka ce kai ka zama kamar raƙumi ba haka bane ba amma sai Allah ya sanya maka afida kwakwalwa mai tunani wanda za ka hanga ya kamata in kaza ya kamata karne kaza guda nawa ya kamata na yi yaushe ya kamata ne kaza yaushe ya kamata na tsaya yaushe ya kamata na fadi kaza duk wannan menene afida shi yasa a wata ayar Allah ce inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ce da jinka da ganinka da kwakwalwarka duk sai Allah ya tambaye ka kansa ran alkiyama ka ji abin da ya kamata ka ji ka ga abin da ya kamata ka gani ka yi tunani da abin da ya kamata ka yi tunani akan shi shi yasa duk wa'annan Allah sai ya mana hisabi akan su shi yasa in duk wanda zaka zaga ko zaka kalla ko zaka ci mutunci to kasancewa sai ka biya harajin wannan zagin ko wannan kallon duk kada kadan da kake da sai kai bayani a gaban Allah akan su shi yasa sai Allah ya tambaye ka duk wannan gaban daya bayan daya ka bada haƙƙin da Allah ya dora maka akan su ko baka bada ba to shine Allah subhanahu wataala ya ce shine huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a shine ya raya muku ya sanya muku mana ji da gani da tunani duk wayannan abubuwa Allah ya mana su don jin dadin mu ne kana gane kuma guda daya in ya samu matsala ka shiga ta waya kenan guda daya yana samu matsala kenan ka zama menene masaki nawa ka ba Allah yanzu shine shine zaka ga cewa duk ibadar da muke yi ta yi kaɗan ta kai mu aljannar Allah na farko in aka tambaye ka aljannan nan ta waye ba ta Allah ba ce ba to in ya ce ba zai saka ba sai mai daman kayansa ne ya ce ba zai saka ba akwai laifi a ciki daman tasa ce ya ce ba zai saka ba ba na shi ba ne ba to mai laifinsa a ciki kuma yanzu ka ci a aini musulmi ne na yi imani da Allah na yi imani da manzan Allah ina bin dokokin Allah to din ji ka yi imani da Allah da manzo kana bin dokokin Allah haka ne ko to sai mu zo mu zube ban ƙwarya ta sai mu zo mu ga cewa daga ran da ka fara morar kunnanka daga ran da ka fara morar idanka daga ran da ka fara ma yanzu nawa kake ganin ya kamata ka biya na gane-ganen da kai na ido nawa ya kamata ka biya na jiyejiyen da kai na kunnanka nawa ya kamata ka biya na shaƙe-shaƙen da kai na hancinka sai a zo a yi maka total bill na wa'annan abubuwa an gane ko sai maka cewa ka iya biya balle har in kai biya ka ce kana bin wani kuma lagowar bashi balance a gurin ubangiji sakamakon wannan balance ɗin ba zai kai ka aljanna sannan a dawo gangar jikinka da Allah ya maka bunyarta kowane ɗan adam da yake Allah ya iya tsari farare aka halicce su a gurin da za su iya rayuwa inda ya fi dacewa da su mu baƙaƙe kuma Allah ya halicce mu a gurin da ya fi dacewa da irin mu sauro sai ya cije ka baki ɗaya kuma washe gari ka murje amma wani mai jiki ba irin naka ba sai ya cutu ba haka bane ba sai kaga abin da zai iya cutar wannan baka fata ba karamin lamari bane ba to nawa ka ba Allah da ya yi ka a wannan tsarin a wannan karkara a wannan yankin nawa ka biya shi da ya ma gamdakatar ka samu irin wannan halittar ina fata an fahimci abin da kyawu yanzu da Allah ya ga dama sai mai da kai baka je sai ka taka wuta ma baka sani ba ba haka bane ba ko kuma da ya ga dama sai maka sai maka kurma ga wani can ya taho da takobi ya zare ya biyo ka a guje sai ana ta gafara nan gashi nan gashi nan gashi nan kana wai ga me za ka yi sai ka anka kai ma sai ka sai ka ala ana kare to da Allah bai sa maka wannan kunnan baya za ka yi sai dai a cin maka ina fata an fahimci abin da kyawu sannan Allah ya zo ka kalli irin tsari na cikin dan adam irin hanji inda ya shiga wannan ya fita wannan ka kalle da zuciya take bugawa ga wata mai zuƙar jini ga adan ta zuƙi jini nan kuma ta fesa jinin ga in ka ci abinci ga mai fesa abincin chemical ya narki wannan ya zama ruwa wannan ya zama kashi wannan kuma ya zama jini duk ba ka ake maka wannan aiki duk ba ka sani ba ina ba ta fahimci abin da kyau da wannan bakin naka za ka ɗanɗana abu ka ga ƙiyawa da ƙwarewa ta Allah a wannan bakin da wannan harshe sai ka ɗanɗana abu ya baka bauri ya baka zaƙi ya baka ma'ana hamami ya baka gardi ya baka bauri kuma da mai abu ɗaya ne fa kaɗai don Allah wannan ba ƙwarewa abu ɗaya ne kaɗai amma zai baka zauki Allah kaɗai san iya kai shi ina fata an fahimci abin da kyawu sannan in ka haɗiya kuma shi ma zai baka kalaroli daban-daban na test nawa ka biya Allah ya maka wannan sannan ka kalli ƙwayoyin hancin ka guda biyu sai ya baka ƙanshi ya baka wari ya baka ƙarni ya baka hamami ya baka ɗoyi duk guri ɗaya ne kuma da Allah ya ga dama sai baka kala ɗaya kawai ko da Allah ya ga dama sai yi ka baka jin ƙanshi baka jin wari an gama da kai to duk waɗannan ayoyi ne a jikin ɗan adam da ubangiji yi wa bawa wanda in kana son ka gane buwayar Allah a kan kanka ma za ka gane ba ma sai ka tafi su halittun ba to Allah ka samu dace to shine Allah ya ce amma qalilan ma tashkuruna kadan ne suke godewa Allah akan wannan baiwa da Allah ya musu Allah ka ba mu ikon gode maka yace huwa allazi zara'akum fil ardi shine wanda kuma ya fitar da ku a doran kasa in ka kalli asalin uban mu annabi adam daga kasa Allah ya halice shi daga yumbu ko mu kuma mun samu ma'ana daga menene daga dugon mani min ma'in mahin haka Allah ya ce da ruwa da yake mana mahin wanda ba shi da karfi da'if ruwa mai rauni daga naka halice ka fa suka da saboda kaga kenan duk mutum wanda zai zo yana takama yana hura hanci to wannan in ka ganshi sakare ne bai san waye asalinsa ba har kake jin kafuwa ne saboda kai ba abin da ka fi shi ba ka fi shi komai ba kai ba kai ba kowa bane ba da kai da shi duk ɗaya wala Allah ma ya fi ka ana gane bambanci da basarake da bafade da talaka da malami da almajiri da bin Allah kaɗai inna akramkum inda Allahi ataqakum idan almajirin gidanka ya fi ka tsoron Allah ya fi ka a gurin Allah idan bafade mai rike ma ta kalma ya fi sarki tsoron Allah ya fi sarki daraja a gurin Allah mutum ya wuce ya makala takalminsa a hamata yana ɗinke ɗaya manzan Allah ya ce wannan wane ne suka ce wannan ai ba kowa bane ya annabin Allah a garin nan wani kuma ya wuce da kaya masu kyau yana birin kasa wannan kuma aka ce wannan ai su wane ne su ne manyan gari manzan Allah ya ce cikin wayannan dukan su guda ɗaya wancin ya fi soyuwa a gurin Allah akan su me ake nema inna Allah la yanzuru ila ajsuwarikum wala ila wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon structure na jikinka Allah baya kallon kyawunka mai Allah ke kallo zuciya da ayyuka aiki na kwarai da zuciya kyakkyawa dole da sarki da gwamna da ciyaman da talaka da mai kudi da malam da akramka Allah da shehu duk magana cewa babu wani bambanci sai abin nan guda biyu kadai in mutum ya fika tsoron Allah ya fika kuma aiki na gwari to ya fika a gurin Allah a gurin kowa ma amma in baka ma'ana baka yi mutum rata a abin nan guda biyu ba to ba inda ka je so da kenan idan na san haka ne wani takama me cewa ni dan wane ne ko kuma ni dangin wane ne a ranar alkiyama akwai wani dangantakar za ta yi amfani fala an saba bayyana hum yawm alkiyama ba wani dangantaka za ta tasiri kowa ta shi tafi shi an gani ko kowa ta kansa yake yi saboda haka anan ne ake yi manzo Allah ce man lam yarfa bihi amaluhu ko lam yarfa bihi nasabuhu duk wanda aikin shi bai daga shi ba dangantaka sa ba ta daga shi ba dan kai ne dan gidan shugaban kasa ko dan gidan gwamna ba ruwan kowa da kai ka bi Allah kuma kai aiki na gari to kullu haka ya kamata idan na san wannan ban zo ina wulakanta mutane ba wai ni wane ne to kaiwa kana da mota kana wulakanta mai babur kana da babur kana wulakanta mai keke kana da kina wulakanta mai tafiya a ƙasa duk wa'annan me amfani eh kenan kaga in kana so ka zama wani to ka zama kayi aiki na gari kuma ya zama kana tsoron Allah kenan wannan ya kamata mu sani cewa a rayuwa kullum kullum rayuwa tana tafiya ne akan doran aiki da kuma zukata Allah ya mana gamdakatar to shine Allah yake cewa kuma daga cikin ayyukan sa wallazi yuhyi wa yumitu shine wanda yake rayawa yake kashewa shine a wata sura aya Allah yake nuna mana yadda yake raya kasa bayan ta mutu kuma ya kashe ta to haka yake raya mutacce an gane kuma ga yacin a cikin suratul taha ko min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra an gane ko da babu mu yanzu kuma ga mu nayi imani in nayi rantsuwa ba zan kafara ba duk wanda yake filin wa'azin nan nayi imani nan da shekara 100 babu kowa duka ba ma nan da shekara ɗari duka ko zan ka fara in na ce duk wanda yake filin wa'azin nan na nan kusa da na nesa ba wanda zai ƙara shekara ɗari nan da shekara ɗari ba kowa ko kana nan kai to ni ma na san ba na nan ba haka bane ba in mun samu ma an ɗan maimaita mana abin da muka yi na baya ma to babu laifi a ɗan ƙara mana ka ɗan har ma shekara ka nawa kai na kai saba'in to ni da ina bukatar a yi dobulin dinta eh a dan kara kamar da sake yin na baya kuma o ku ba kwa so to ba zan roka da ku ba kenan a to ni na roka ai kuma sai ku ce sai ku roka to abu ne a gurin ubangiji in Allah ka ba mu shikenan muna so in kuma mun mun hada ina mai namu mun tafi kuma shikenan dole haka rayuwar take dole za a tafi ba makawa ko da cuta ko babu an gane ko in dai time din yazo za a tafi saboda haka to kaga me zaman gaba a duniyar ma me zaman tashin hankali me ji cewa na fuwa ne da sarki da bafade da malami da talaka in da jaki ko dokin sarki ya mutu ina ake kai shi a'a ina ake kai dokin sarki in ya mutu to can za a kai sarki can za a kai malam can za a kai mai kudi can za a kai talaka to ina wani kafafar a nan gudu don makwancin ɗaya fa jakin sarki da godiyar sarki da akuyar deluwa da jakin malam mudi duk ina za kai sai sun yi mushe nan za kai malam mudi nan za kai deluwa nan za kai akar makallawa nan za kai sarki ina fifikon kuma yake aikin banza ne kawai wallahi karka ya daire na makula mutum bai fi ka tsima ba kai ka tama kwarkwata duk ɗaya miki kawai in kafin tsoron allah to kamin zarra amma ina ba tsoron Allah bane dan wannan shiga ta rayuwa shirme ce yanzu da na mutu ina kayan kuma suke ina mota ina takalmi ina taka ina wando eh mota mai danshi waye mai danshi meye mai raba duka wannan a duniya ne za sai da kai da wannan motar ne ai in gizna kama aka sa sai an budare an cire ta wallahi wani ya ganganci ya ci abin da gizna ya gani musamman adabar sallan nan wallahi zai sha mamaki wallahi za a je tone ta wannan alawayan za a je can gurin wannan dattijan nan na unguwa limamin unguwan nan ko ladan nan fa za a je a karbo zanin fa nan za a karbo farin kyallon fa in ma wani kyallon ka aje mai kyau wallahi ba za su yadda a sa maka shi ba shi yasa da sai na umar Allah ya kara masa sai na abakar Allah ya kara masa yadda suka ce ka aje wannan dan in kai mutu a maka lakafa ne ce a ya ce ai alhayyu a haƙu bil jadid ya ce ai mai rai shi ya cancanta ya amfani sabo ba ni ba da yi na mutu na magana wani sabo kuma babu kuma duk wanda ya mutu nan bayan lokaci kaɗan ne ya cikin ya kumbura tsutsa ta kama can wani ta shiga hanci wani kunne wani ido wani ta fasa cikin ma kai ne kai ne wannan din fa mai kafafa ba kai ne fa ka ganka ba a banza a wafi inda za a baka ma ba za a binne ba doyin ka sai ya kore mutu ungo amma sirri aka yi aka binne ka in ba ka ba da gwazarma da kudin cizo da tutsa da miciji da angulu da haka za su cinye ka tafa da cikin suna ja hanji saboda haka to wannan shine mu ne fa wannan to kaga ashe kenan ba mu ga ta wani dagawa ba ko kuma ta wani ta wata wani ta wani me yake da suna hura hanci Allah ya mana gamtakatar mu je malam بل قالوا مثل ما قال الأول قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
na'am to kenan kaga ba wani abin da bawa zai kamar yadda na faɗa muku wanda zai ɗara wani akan ɗan uwansa sai da aiki nagari haka ne to wannan aikin nagari shine yake bambanta ajujuwa wannan yana aji kaza wannan yana aji kaza wannan yana aji kaza amma zubin jiki da kyawun jiki duk wannan ba komai bane ba in ka fi wani wani ma ya fi ka ashe abin tinkaho shine menene abu Allah da takawa kuma sannan in muka kula da kyau ita wannan rayuwar baki ɗayanta duk abin da za mu ci iyakacinsa menene bayan gida abin da za mu sa iyakacinsa menene tsumma duk wani mai da za ka sa mai tsada fata ta yi lumi-lukui jiki ya yi kyawu ya haske fresh ƙarshe da wa kake tanadawa tsutsa ka ci ka sha ka yi teɓa ne ka mace kabari wannan ƙaton cikin nan yana tafiya da tura ci kamar mai cikin 'yan tagwaye wannan tsutsa ce za ta fasa shi to shi yasa abinda kawai za ka yi yi ƙoƙari ka gina gidanka na lahira bisa wanda nake ƙara sanar da ku ma'ana an ce a ƙara faɗa muku ma'ana abin da ya danganci gudunmawar marayu dama na faɗa muku ran nan ko to ana ƙara tuna mutar da ku cewa akwai buƙatar ku tallafa wa marayu da kuma karatukan da ake na tafsiri duk abin da kuke yi kusan cewa wanda ka ci iyakacinsa nan wanda ka bada kuma shine zai amfani ka gobe kiyama shi yasa sautari ma wanda ya gane ko kwararsa akai da a biya shi a gidan duniya gwara a biya shi a gidan lahira domin gidan lahira ka fi bukatuwar wannan abin fiye da gidan duniya to shi yasa ana ƙara tuna muku da Allah duk wani mai kaya masu kyawu ko sabi ko atamfuna ko yadika duk ana bukata ko huluna duk ana bukata in kayi kayi wa kanka ne ba wani kaiwa ba shi yasa Allah ya ce man zalladhi yuqridullaha qardan hasana wa zai ba wa Allah rance rance mai kyau sannan in ka taimaka wa yada addini shi ma duk abin da kai mai karatu in yace Allah ya ce kana da lada kai ma a ciki domin ka taimaka wala Allah ka sai kendir wala Allah ka sai mayi wala Allah ka ba da microphone duk abin da kai kana da kamashu kuma duk wanda ya faɗa Allah kaza a wannan sakamakon naka kai ma sai an baka ma'ana iya sha ɗinka to kaga wannan ai ba karamin alkhairi bane ba to an ce a ƙara tunatar da ku wayannan bangarori guda biyu da ku taimaka bakin gargado Allah ka mana gam da katar to ina gane ila lokaci ba zan iya ci gaba ba ayoyin ba za su fassaru ba dole mu hakura gobe idan Allah subhanahu wataala ya kai mu sai mu dora kuma kullun ina ƙara tunatar da mu da ke sa 'yan uwanmu musulmai addu'a musamman na jihohin can ɗazu nake gani a midiya wanda ya zo musa na ɗaya a musabakar ƙur'ani an yi kidnafin ɗinsa da ubansa da ɗan uwan shi ba ku ji labari ba da motar da aka ba shi kyauta ɗin wanda ya zo na ɗaya a musabaka da aka yi ta najeriya wani mutumin katsina wallahi an yi kidnafin ɗinsu a motar ma da baban shi da wansa da ɗan uwansa duk suna halin 'yan kidnafin yanzu kaga an yanayin kasar tamu ba kaga wani irin tashi hankali ne wannan kuma duk da azumi a bakinsu duka mu dage da addu'a Allah mu dage da addu'a muna buƙatar addu'o'i sosai a wannan ƙasa sannan ga yawan falastina su ma kar manta da su mutanen gaza kullum in mun zo mun sha ruwa mu sa mutanen gaza a ciki Allah ya ƙara ba su sabati Allah ya ƙara ba su nasara wato samun mutane masu juriya irin na gaza a wannan kangin da wahala wallahi ni dai ban taba ganin mutane masu juriyar jura bala'i da jihadi irin wannan bayan Allah ba za ka ga matan sun fi maza dubu wallahi to saboda haka dan Allah kullum idan mun zo shan ruwa mu sa falastinawa a ciki wayannan kungiyoyi da suke tunkara yahudawan duniya kai yanzu ba dan taimakon Allah ba gurin fada isra'ila amerika ta gina mata ana ganin duk duniya ba guri mai tsaro irin wannan wa'annan bayan allah ba haka suka ragaɗe ƙasa wajen kilomita nawa ƙarƙashin ƙasa fa suka balla wannan gurin suka shiga suka kamo ma'aikatan gurin suka kashe na kashewa suka fito kuma lafiya duk duniya kun ba gunda ya kai wannan gun tsaro don allah wannan ba allah bane ba ƙasar da ake ganin su fafawa ce yanzu gashi mun ganta zigidir a shekariyar banza ce molan kani gashi mujahidun na na na na Hamas da sauran mayakan wana Gaza sun gama da su kaga wani taimakon Allah ne to wallahi kullum muna addu'a kuma wallahi alazim kullum muna ji a ranmu in yau za a buɗe za a zo a darar da jirgi a ce za a tafi za a dara a Gaza wallahi za mu shiga wallahi mun tide ba za mu yi ba to me za ka yi me a wannan me za ka yi nan kai da baka ci more komai baka da wuta baka da ruwa baka da AC baka da komai cikin wahala ba gwara ma ka je ka nemi aljanna ka huta kanka ba wallahi alazim ni dai ina da yakinin wallahi zan je wallahi kwana ɗaya ba zan kara ba kuma na neman shawara kowa mata na in na jima ban zo to to am na mutu ku ta kaba ku yi aure sai Allah ya kawo kuma haɗe ba shikenan ba me zaka saura a wannan duniyar wallahi gwara ka je ka rike bindiga ka kashe yahudawa ka san har abada manzon Allah ya ce duk wanda ya kashe kafiri Allah ba zai taba aje su gida ɗaya ran alkiyama ba in dai ka kashe kafiri ko a jihadi Allah ba zai taba hada ku gida ɗaya ba kaga kai dan ina ne kenan to sai ka tsaya kana ta lalabe a cikin duhu ga garanti ma ka tafi ka huta kanka to amma saboda sun san inda za a bude wannan damar wallahi sun matallahi da tana an gama wani abin ake yi in ma wa'incan larabawan wanda imani ya riga ya yi nesa da shugabanninsu wallahi mu dai baka fata za mu je kuma muna da wannan zillin a zukatanmu to amma Allah ba za mu iya ba amma za mu ta musu addu'a Allah ka ba su sabati Allah ka ba su karfin gwiwa ubangiji abinda ka musu na tallafi Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah ka ƙara kunyatar da Isra'ila da ƙawayenta da tsinanin larabawa shugabanni Allah ka kunyata su Allah ka kunyata su Allah ka kunyata su Allah ka ba su gudunmuwa daga gare ka ya Allah wa'annan matsaltsale mu kuma namu na cikin gida Allah ka gani ka ga halin da arewa take ciki ya Allah amma shugabannin arewa ba ma gaban su baki daya wato abin da zai baka takaici wallahi sai ka yi fira da babba yadda kai dinnan talaka a ningi baka san me ya za a warware ba shi ma haka zai faɗa maka wallahi abin takaici kawai siyasa su ci a gabansu kawai wannan ya koma daga wannan fati wannan ya koma wannan fati daga wannan fati ya koma wannan fati kowa ba don talaka yake ba ƙarya ne kar ma kai yaudare ka wallah ba don talaka ake ba ƙarya ne inda talaka ne a mana maganin wa'annan masu kidnapping din mana inda talaka ne a san hanyar da za a ba a lankwanta mana halin da muke ciki kawunan suke ginawa kai kuma talaka mara sanin ciwon kai ka zama dan tasha kawai kai mai bololo ka zagi mutane ka ci mutuncin mutane ka karta ma'ana wuka akan titi kana kumfan baki saboda dan siyasa bai sai baka ya yanke maka talauci ba shi kansa bai yanke kan talauci balle kai ina tausayi yana hau mota miliyan 150 eh duk watan duniya sai an ba shi wajen miliyan 20 kai kuma ga kanan dan albashin naka ma ba za a baka lokacin da ya kamata a baka ba sai wata yayi nisa gratuitin kama ba ka san ranar samun shi ba wannan ba halin da muke ciki muke nan shi yasa duk waɗannan gwamnonin namu wallahi sai mun yi shari'a da su a gaban Allah ran alkiyama tunda inda gwamnonin suna yin abin da ya kamata da wata wahala ba a shige ta ba wallahi da suna yanzu baka cinan su rike wa local gama muya ba to saboda su ma manyan na sama mayaudara ƙarya suke yi shi yasa gwamnonin masu kaki amma inda na sama na kwarai ne to wallahi dole abi saboda inda lokal gaman za a dan saka mata mara za a rage wasu matsatsalin gidana ya rushe matata za ta wa zilla shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka wa a'da'ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله